أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجي إلى يوم الدين حق قدر داد الأزل إن هذا تاشي الأذكار بسم الله الرحمن الرحيم mun ruwaito a sunanu abi dawud da tirmizi yau rai na bil isnadis hasani ne to rawai na mun ruwaito bil isnadil hasani da isnadi kyakkyawa sama da wanda yake ya tashi fi sunan abi dawud ko a cikin sunan abi dawud an abil ashari daga abil ashari wa yuqalu akan ce abu zuhairin abu zuhairi ko dai daga abil asari ko daga abu zuhairi al'anmari wanda yake daga banu anmar radiyallahu anhu Allah kare da gare shi annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza ahzama rija'ahu ya kasance idan ya riki makwancin sa yana laili da daddare ba baccin da yake da rana ba a'a in zai bacci da daddare qala yakan ce bismillah wa ra'atu zambi na ajiye haƙarƙari na da sunan Allah Allah mu gafir zambi Allah ka kankare min laifuffuka na ka gafarta zunubai na wa asi shaidani ka kaskantar da shaidani na wa fukka rihani ka kwance duk abin da ya jinginar da ni ya nauyaye ni waj'alni fil nadiyyil a'la ka sanya ni a jama'a madaukakiya nadiyu ana faɗarsa da fata nuni da kasarar dal da shadda a kan yannadiyu mun kuwaito daga shugaba abi sulaiman ahmad ibn muhammad ibn ibrahim ibn al-haddabi haddabi wanda yake ake kiransa haddabi da yawa sun fi cewa hamdu amma shi a nan ya ce ahmadu allah ya ji kansa a game da fassarar wannan hadisin ya ce abin da ake kira na diyu jama'a da yake sun haɗu a mazauni misalin sanadi mazauni kamar faliyar unadiya jam'insa andiyatu andiyatu al'ala yana nufi da jama'a maɗaukakiya almala al'ala maf'ulin yuridu din jama'a maɗaukakiya min almala'ikati daga mala'iku mun ruwaito a cikin sunan abi dawud da turmizi ce daga naufal al-ashja'i Allah ya ƙara yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni karanta ka karanta qul ya ayyuhal kafirun khatibati ya sannan in ka gama karanta suratu qul ya ayyuhal kafirun sura qul ya ayyuhal kafirun kai bacci domin ita kubuta ce daga tare da wani da Allah ma'ana wanda yake karanta ta zai zamo haka shaida ne na cewa shi dinnan bai tare da wani da Allah ba ya zo a cikin musulun da adiyya Allah mausili mutumin mausul daga Abdullahi Abbasin Allah ƙara da a gare su ya karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na shirya da ku bisa wata kalma ba da za ta tsere da ku daga a ce kun tare da wani da Ubangiji azza wa jalla abinda za ku yi shine ku ringa karanta kuliya a yuhal kafirin yayin da kuke bacci ko yayin da za ku yi bacci yayin da za ku yi bacci wa rawaina mun ruwaito a cikin sunan abi dawud da tirmidhi irbar ibn sariya daga irbar ibn sariya Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kabar ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta surorin da ake fara su da tasbihi ga ubangiji kafin ya kwanta bacci tirmidhi yace wani hadisi ne kyakkyawa wato surorin da ake kira musabbihatu suno da aka bude su da tasbihi ga Allah kamar subhana ko yusabbihu ko sabbaha ko sabbihi an kaɓi daga aisha allah ƙara yadda a gare ta a wata ruwa manzala sallallahu alaihi ce su wannan musabbi hatu din akwai wata aya a ciki wadda ta fi ayoyi dubu ayoyi shafi ayoyi dubu to warawai na marwaito an aisha da sai da aisha radiyallahu anha Allah ƙara da a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin bacci bani isra'ila sai ya karanta surar bani isra'ila ita ce suratul isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan da kuma suratul zumar tirmizi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ba shi kadai ya ruwaito shi ba imam ahmad ma ya ruwaito haka nan nasa'i da ibnu huzaima da hakim to mun ruwaito da isnadi ingatacce a cikin sunan abi dawud daga abdullahi umara Allah ƙara yadda a gare su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa marja'ahu idan ya kama makon idan ya riki makwancinsa idan ya riki makwancinsa na godiya na yi godiya ga Allah na gode wa Allah ubangijin da yake ya ije min komai ya isar min komai ya taro da ni ya ciyar da ni ya shayar da ni wanda ya mun baiwa ya fifita ya fifita ni wanda yake ya bani ya gwaba baiwar da ya min ina gode wa Allah akan kowane hali ya ubangiji wanda shi ke tafi da kome shi ne mamallakin kome wa ilaha kulli shay'in ya wanda yake shine ubangijin kome ina neman kariya da kai daga wuta ina neman ka kare ni daga wuta mun ruwaito a littafin turmuzi daga abi sa'id al-hudari Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kabar ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace yayin da ya taro zuwa shimfidarsa yace astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi ya faɗa har sau uku ubangiji ya kankare masa laifuffukansa Allah ya kankare masa laifuffukansa ko da ta kasance kamar kumfar kogi ko da za a ce laifuffukan nasa sun kai wato kumfar kogi a yawa kai ko da a ce ta kai yawan taurari ko da ta kasance ƙidayar yashin gu da ake kira alijo duniya ko da ta kai ƙidayar kwanukan duniya mun ruwaito a cikin sunani abi dawud da waninsa da isnadi ingatacce daga wani mutum daga banu aslama daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ran ina zaune a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ya rasulallahi an harbe ni kunama ta harbe ni a daren nan ban samu na yi bacci ba har gari ya waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya harbe ka ya ce kunama ce ta harbe ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma innaka law qulta hina amsaita amma hakika kai da ka ce lokacin da marece ma ina neman tsari da kayan mamun ubangiji cikakku daga sharrin duk abin da Allah ya halitta da ba abin da zai cutar da kai in Allah ya so mun ruwaito wannan hadisin ma a cikin sunan abi dawud da waninsa daga ruwaya abi huraira ruwaya tunalahu hakika ruwaya mu hadisin nan ya gabata daga daga sahihu muslim a babin abin da ake faɗa yayin da gari ya waye da kuma yayin da marece ta yi mun ruwaito a cikin littafin inu sunni daga anas ibn malik Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yau wani mutum wasiya cewa idan ya riki makwancinsa ya karanta suratul hashari ya ce idan ka karanta suratul hashari Allah ya kaddara a wannan daren za ka mutu to za ka mutu a matsayin wanda ya shahada ko ko za ka mutu alhali kana daga 'yan aljanna to mun ruwaito a sayi muslim an ibn umara daga ablan umara radiyallahu anhuma Allah ya ƙara yadda a gare su cewa ablan umara ya umarci wani mutum idan ya riki makwancinsa idan ya kwanta ya ce ubangiji kai ne ka halitta kaina kai ne za ka karɓe ta wa mahayaha mutuwarta taka ce haka na rayuwarta ma taka ce in ta mutu ita kai ka karɓi ranta in ta rayu kai ka bata a raya kai ka raya ta idan ka raya ta fafarta Allah ka kiyaye ta idan kuma ka karɓi ranta ka karɓe ta to ka gafarta mata ubangiji ina roƙonka lafiya ablan umar ya ce wannan addu'a da nake koya ma ka ringa yi ni ma jinta ne daga wajen banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma jinta ne daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun ruwaito a cikin sunan abi dawud da tirmizi da waninsu da isnadai wanda suke ingatattu hadisa abi hurairah hadisin da abu hurairah ya ruwaito a wannan muka gabatar da shi sabahi wal masai a cikin babin abin da ake faɗa yayin safiya da kuma yayin maraice a cikin kissa abi bakar siddiq Allah ya ƙara yadda gare shi ya ubangiji ya wanda shine yake mahalicin samai da kasai ya wanda yake ya san duk abin da yake a fili kamar yadda yake ya san abin da yake ɓoye mai tafi da kome mamallakin kome na tabbata cewa ba wanda cancanci abota masa da gaskiya in ba kai ba ina neman ka kare ni daga sharrin kaina da sharrin shaidan da tarkonsa ka faɗe ta idan gari ya waye ma da kuma sanda kai maraice raja'ata da sanda ka kwanta a kan shimfiɗar ka tabace mun ruwaito a littafin turmuzi da ibn sunni daga shaddadin na ausu Allah ya ƙara yadda a gare shi, a ya ce, Manzala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ba na za a samu musulmi ya wuyi ila firashi da ya taro zuwa shimfiɗarsa ya karanta sura daga littafin Allah ta baraka ta'ala yayin da ya riƙi makwancinsa sai ko Ubangiji Azza wa Jalla ya wakilta mala'ika da shi, da mala'ikan nan ba zai ƙyale wani abu ba da zai zo kusa da shi. da zai cutar da shi sai ya tashi duk sanda ya tashi sai ya tashi daga baccin sinadin hadisin nan yana da rauni ma'anar habba ya farka ya tashi daga baccin mun ruwaito a cikin littafin ibn sunni daga jabir ibn abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce hakika mutum idan ya taro ga shimfidarsa mala'ika zai gaggauta zuwa wajensa hakanan shaidan ma zai gaggawa zuwa wajensa mala'ikan ya ce Allah ka cika wannan bawan naka ayyukansa da alheri shaidan kuma ya ce Allah ka cika masa da shari idan shi mutumin ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya yi bacci sai wannan mala'ikan ya kwana yana gadinsa an marwato dai a wannan littafin na ibn suni daga abdullahi amurim da al'asi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ya ƙuru yana cewa izar ɗaji a sanda ya kwanta bilin naumi don yi bacci bisbika rabbi wa ratu jambi ya ubangiji da sunanka ne ya mai tafi da komai nawa na ɗora haƙarƙari na a kan shimfiɗa allah ka gafarta min laifuffuka na mun ruwaito dai a littafin ibn sunni daga abi umamata allah ƙara yadda a gare shi abu umama ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya taso zuwa shimfidarsa alhali yana tsatsarka ya ambaci Allah azza wa jalla har ma gengedi ya riske shi har bacci ya dauke shi ba zai tashi ba wata sa'a daga dare da yake roƙon Allah alheri a cikin wannan sa'ar daidai daga alherin duniya ne ko na lahira sai ko Allah ya ba shi wannan alherin amma ashe ke na roƙon da za a yi da daddare tun lokacin kwanciya ake fara shiryawa wanda yake nufin ya tashi da daddare ya roƙi wata bukata ko na alheri to ya fara kwantawa bisa ambatan Allah mun ruwaito da littafin Ibn Sunni daga Aisha Allah ƙara yadda a gare ta ya sai da Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya taro zuwa shimfidarsa yakan ce ya ubangiji bisa mi'i wa basari Allah ka ji yadda ni daɗi da ji na da gani na Allah ka sanya su su zamo su ne za su gada daga gare ni ma'ana su ɗore gare ni har zuwa karɓar raina Allah ka taimake ni bisa duk wanda ya ce zai gaba da ni sare ka nuna min tarna ta ɗaukan fansa daga gare shi Ubangiji ina neman ka kare ni daga a ce bashi ya sha kaina, ina neman ka kare ni minal du'i daga yunwa, fa innahu haƙiƙa yunwa ta munana a matsayin abokin kwanciya mutum a ce ya kwanta da yunwa wannan abu bai daɗi ba. A malamai suka ce da aka ce waj'alhu malwarisa minni abinda ake nufi ai abqihima ai ka wanzar da su sahihaini suna ingatattu kubutattu haƙun koma gare ka ya Ubangiji. Wasu suka ce abinda ake nufi a ce ido da gani da kunne sun ɗore suna aikinsu, a ce suna nan da ƙarfinsu yayin da mutum ya tsufa a ara yayin da gaɓoɓinsa suka yi rauni, a da sauran gaɓoɓi. wari sai wati baƙil a ra'i Allah ka sanya idanuna da kunne na su zamo su ne masu gaje ƙarfin ragowar gaɓoɓina ka sanya su zamo su ne wanzazzu bayan sauran gaɓoɓina sun tafi wasu suka ce abinda ake nufi da jin wa'ayu ma a ce mutum yana kiyaye duk abin da ya ji kuma yana aiki da shi abinda ake nufi da ganin isna da abin da bimayara da abin da mutum yake gani akwai wata ruwayar ba waj'alhuma ba ka sanya wannan gabawa ta zama ita ce magajiya mai gado daga gare ni ya mai da ha'in kenan ilal imta'i zuwa jin daɗin ka ji yadda ni daɗi ka sanya ji yadda ni daɗin da za ka yi da kunnuwana da idanuna su zama su ne na har ƙarshe shi yasa ya kawo shi da lafazi mufradi a murwaito dai a cikin ibn sunni daga aisha Allah ƙara da a gare ta kuma ta ce manzala sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba tun da na zauna da shi yana bacci bai kasance yana bacci ba har ya rabu da duniyan nan baya yin bacci sai ya nemi tsari da Allah daga daga tsoro da kuma kasala da ƙosawa da rowa da mummunan tsufa da mummunan magana a iyali da dukiya yana neman kuma tsari da Allah daga azabar kabari yana neman tsari daga shaidan da tarin wasa wani da Allah ko batarwarsa ko kuma washe rakihi da tarkonsa. Mun ruwaito da cikin Ibn Sunni daga Aisha ai kuma cewa ita ta kasance idan tana nufin taibacci takan ce Ubangiji ina roƙonka ka azurta ni da mafarki kyakkyawa ta gaskiya ba wadda take ta ƙarya ba mai amfanarwa ba mai cutarwa ba ta kasance idan ta faɗi wannan gaiwa mutakallimatin bishayin sun san wanda suke wajen sun san cewa ita dinnan ba za ta sake wata magana ba kuma wannan shine ƙarshen magana ta kafin bacci ya ɗauke ta ba ta wata magana bayan ta yi wannan har sai gari ya waye ko sai ta farka tsakiyar dare da daddare warawar imam al-hafiz shugaba mai kiyaye hadisi shine abubakar ibn abi dawud abubakar dan abi dawud mai sunanu bi isnadihi da isnadin sa an daga sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi yace a iyaka hange na bana ganin wani ya aƙilu da yake da hankali a ce ya yi bacci alhali bai karanta ayoyi guda uku ba wanda suke na ƙarshe daga surar bakara isnadu isnadin hadisi nan ingantacce ne la ma ta ta wafila to bisa sharaɗin buhari da muslim shi dai abu dawud dan abu dawud da mai tsam shi abubakar dan abu dawud mai sunanu ya ruwaito ma kuma an ali daga sayyidina ali ma ara ahadan ya kilo ba ni ganin wani da za a ce yana da hankali da halafin islami gashi kuma ya shiga cikin musulunci a ce zai bacci in ba ya karanta ayatul kursi ba an kaba daga ibrahim nahayi ɗaya daga cikin gaggan tabi'ai ya ce a sun kasance suna koya wa jama'a idan suka taro zuwa shimfiɗarsu su karanta falaki da nasi a wata ruwayar ya kasance ta hibbuna suna son an ya ƙara uwu ha'ula isuwar ga sha ƙurani allah zine ta hibbuna alhayata duniya ala lakhirati farko farkon suratu ibrahim ko yastahibbuna suna son an ya qara'u haula iswara su karanta wannan surorin a duk wani dare har sau uku surorin uku sune da qul huwallahu da falaki da nasi isnadin hadisi nan ingatacce ne ya zo musu sharadin muslim ka sani cewa hadisai da gurabu hadisan da aka karbo daga sahabbai ko tabi'ai a wannan babin suna da yawa kwarai kifa amma abin da muka ambata ya isa ya wadatar liman wofi kalil amali bi ga wanda aka yi masa gam da katar da yin aiki da abin nan da muka faɗa ma za da ali abin da ya sa muka shafi abin da ya karu akan wannan don tsoron kosawa bisa masu neman sanin haka Allah shine masani aula sannan abin da ya fi kamata mutum ya zo da baki ɗayan abin da aka ambata a wannan babin ya tamakan idan bai samu dama ba sai ya takaita bisa abin da yake da iko a kansa daga mafi himmantarwa addu'o'in nan da aka faɗa babu karahatin naumi babin karahancin bacci min gairi zikirin Allah ta'ala ba tare da an ambaci Allah ba mutum ya kwanta ya bacci alhali bai ambaci Allah ba mun ruwaito a cikin sunan abi dawud da isnadi kyakkyawa daga abi huraira Allah ya kare da gare shi ya kaba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya zauna mazauni da bai ambaci Allah ba a wannan mazaunin sai wannan zaman nasu a wajen ya zamo tawaya ce gare shi a matsayin da da yake da shi wajen Allah wanda ya kwanta makwanci da bai ambaci Allah ba a wannan makwancin nasa sai ya zamo an samu tawaya gare shi daga wajen Allah na ce in ji nawawi tiratu ana faɗarsa da kasarata mai ‘ya'ya biyu fauku a sama da kuma tafifin tiratu ba tiratu ba kuma tarratu ba abin da ake nufi da tiratu ta waya tabi'atu wasu ka ce ma a kamar ma ya aikata laifi kamar ma zai zamo kamar ya aikata laifi to alhamdulillah sai ta shi babu ma ya kolo idan sai kaza fillaili wa arada nawmu ba'dahu to alhamdulillah Allah ba mu fahimta Allah ba mu aiki da abin da muka sani Allah saka wa masu littattafan Allah saka wa malaman alhamdulillah mu karanta fatiha daya salatul fatiha uku Allah ya inganta mata dukkan lamuran Allah sauka mana da albarka a dukkan lamuran mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye damunan nan tamu Allah ya kiyaye garuruwan mu Allah ya kiyaye kasashen mu